أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا حمة الشيخ دروا لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان ويا أحباب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu yiko don zama don ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari mai albarka a wannan littafi na muktasar al'abdari wanda imam abdurrahman al'abdari ya tattara mana don ya koyar da mu yadda ake sallah a tsarki da wanka da duk abin da ya shafi masa'il dai na tsarki da kuma abin da ya shafi masail na sallah da rafkanwa da sauransu insha Allah. In ba manta ba, a baya mun yi halkoki kamar guda tara, yau insha Allah shi ne halka namu na afwan halka goma yau shi ne halka namu na goma sha ɗaya insha Allah. Yau Alhamis, ishirin sha hudu ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a 1445 a watan Zulhijja kenan wanda ya daidai da 20 ga watan shida a watan Jun a miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2024 yau Alhamis insha Allah za mu ci gaba daga faslin da muka tsaya a satuttuka guda uku da suka gabata wanda ba mu yi karatu ba. Insha Allah in ba manta ba mun tsaya ne akan faslin da yake mana magana akan algoslu ma'ana wanka a satuttukan da ya gabata karatun da muka yi na ƙarshe karatu ne wanda yake mana bayani akan nawaƙidal wudu abubuwan da suke warware alula to faslin da muka kammala kenan wanda yau insha Allah za mu shiga sabon fasli wanda yake mana magana akan wanka na shari'a, wankan janaba, wankan haida, wankan biki, wankan gawa, wankan a shiga musulunci da duk sauran wanka dai da aka sani na shari'a mashru su ne muke magana a nan ba wanka na soso da sabulu ba shi ake magana a nan ba muna magana wanka wanda shari'a ta zo da shi نعم شوانك الغسل مشروعا كتابا وسنة وإجماعا شي وانكا abune wanda shari'a ta zo da shi a wanka wanda yake na shari'a a cikin littafin alkur'ani mai girma da kuma cikin sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma gamayyar ijma'in malamai cewa lallai akwai wanka a cikin abubuwan da Allah ya dora wa dukkanin baligi musulmi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗi a cikin suratul ma'ida aya ta shida Allah yana cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna cikin janaba to ku yi tsarki fatahharu din nan ai shine ku yi wanka ma'anar shi kenan fatahharu ku yi wanka kuma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara maimaita mana a cikin suratul nisa'i a aya ta 43 inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تتصلوا الله ينشوى يا أيها الذين آمنوا يا كونك إيماني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى kada ku je wa sallah alhali kuna cikin maye wa antum sukara alhali kuna cikin maye kun sha wani abu ne kusar muku da hankali hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗa kun san me kuke yi lokacin da maye ya kauce nan a wannan aya ana magana ne tun gabanin ayar da ke suratul ma'ida ta sauka da Allah subhanahu ta'ala yake cewa innamal qamru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fastanibu la'allakum tuflihun aka haramta abun ai dukkanin abin da zai sa maye gaba daya wannan ayar kafin a haramta maye din ne gaba daya da haka wala junuban hakan nan idan kuna cikin janaba ba za ku je wa sallah ba illa abil sabil hatta taqtasilu har sai kun yi wanka sai dai wanda yake kan hanya shi ma kuma akwai abin da zai yi wanda zai mayewa wankan menene shine taimama wanda bayani zai zo a gaba matafiyi babu ruwa gashi janaba ta kama to ya zai yi haka zai yi sallah a'a sai aka ce zai yi taimama kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi wannan imamu muslim a shine ya ruwaito wannan hadisin da hadisin shine kamar haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa innamal ma'u bil ma'i idan har ruwa ya fita to za a amfani da ruwa mana alma'u dinnan alma'ul awwal wa ma'ul iktisali iktisal ruwan farkon da ake magana nan shine ruwan wanka ruwan da zaka yi wanka da shi wa thani ai ai almaniyu shine ake mani ake nufi anan ma'ana idan har ruwa ya fita ruwan mani to sai an nemo ruwa ruwa mai tsarki nan kuma dan a tsarkake jiki daga abin da ya faru da mutum baligi musulmi mala yace faslun fasli wannan rabewa ne insha Allah yajibul ghuslu min as-sala min salatati ashiya'i wanka yana wajaba yana zama dole daga abubuwa guda uku idan sun auku na farko shine aljanabatu idan mutum ya samu janaba dole wajibi ne wanka na biyu alhaidu idan haida ta samu mace labudda sai ta yi wanka wan nifasu sannan idan nifasi ya samu mace shine jinin haihuwa shi janaba ya haɗe mace na janaba namiji ma yana yi shi kuma haida ya takaitu zuwa ga mata ne kawai sannan nifasi shi ma ya takaita ga mata su kaɗai suke nifas suna jini ne na haihuwa kuma mata ne kaɗai suke haihuwa mala ya ce fal janabatu amma kaga janaba ismani kaso biyu ne ahaduhuma ɗaya daga cikin abin da ke kawo janaba khurujul mani fital mani bi lazzatin ta hanyar sha'awa mu'tadatin sha'awa kuma ta al'ada wacce aka saba da ita fi naumin a bacci ne aw yaqzatin ko ido farke bi jima'in ta hanyar tarayya da mace aw ghairihi ko kuma ba a yi tarayya da mace ba misali ta hanyar yawan tunanin macen ko kuma kallo duk yana iya kawo haka yana cikin aw ghairihi azani abubuwa na biyu da suke kawo janaba Mala ya ce, Magibul hashafati, watan shigar hashafa ko ɓacewar hashfa shine hashfa shine bakin kaciya kenan, albaligu nan kuma na baligi filfarji a cikin al'auran mace. Wannan shi ma yana wajabta wanka na janba, kamar yadda Malam ya kasafta su guda biyu. Abin da Malam yake bayani a nan, annahu yajibu alal mukhallaf ya wajaba akan mukallafi al-ghuslu li ahadi asbabu salata yayi wanka daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku idan har sun faru menene abubuwan guda uku aljanabatu alhaidu annifas da janaba da haila da nifas al'awwal na farko min aljanabati na daga janaba allati arafa musannaf rahimahullah bi annaha إما خروج المني بلذة مغتارة في النوم أو يقظة للجماع أو غيره مما يستدعي المني وإما بمغيب الحشبة البالغ في الفرج فرج الآدمي أو حيوان ما ليتي da aka yi bayani a baya cewa shigar hashafa a cikin farji to nan ba ana nufin sai na ɗan adam kaɗai ba ko da walau adami walau haiwan ko da na dabba ne, ko da kuwa na dabba ne, to labudda wankan janaba ya wajabta akan akan bawan da yaka Allah ya tsare mu ya billahi. Hayyun aw mayyitin ko tana raye ko mataciya ce, in idan a dabba kenan. Hakan nan in matance ko da gawa ce matuƙar hashafa ta riga ta shiga cikin al'auranta, to labudda shi ita tunda mataciya ce, ita babu takalifi a kanta, Allah al'amarinta ya riga ya gabata zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, amma shi wanda yake rayan labudda sai ya yi wankan janaba sai da janaba ta wajabta a kansa. Kuma na'imin au ya idan mani ya fita na'imun a bacci ne aw ya kaza ko ko ido da ido ne labudda sai an yi wanka matuƙar ruwan nan ya fita qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗi yadda muka faɗa ayan nan a zuwa cikin suratul maida wa in kuntum junuban haru. idan kun kasance kuna tare janaba to ku yi wanka وعن أبي سعيد الخدري أن سمو حديثي دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله كارا مشهد قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا أمنتن الله سنتبتا قريش ياتي كما يند مكفر حديث تازما أما دي بم فتوان دي رويت حديث مشيني أبو سعيد الخدري من زن الله إنما الماء بالماء شي روا أنا أمباني دا شيني إذا روا يا فتاه ma'ana idan har ruwa mani ya fita, to labudda sai an sai an nemi ruwa wanda za a yi wanka. Mun yi bayani a baya wani irin ruwa ne, shi ne allazi lam ya tagayyar ɗamuhu, aurihuhu, au launuhu. Ruwan da za a yi wankan nan da shi shi ne ruwan da launinsa bai canza ba, ɗanɗanansa bai canza ba, kalansa kuma a warinsa ko ƙanshinsa bai canza ba. Shi ne alma'ul mutlaq ruwa sakakke mai tsarki, ɗahirun mutahir, mai tsarki ko mai tsarkakewa, ina ga karatunmu na halkanmu na takwas mun yi bayani akan wani irin nau'in ruwa ne ake yin wanka da shi da kuma alola da shi da tsarki duka mun yi bayani a baya. A Mala ya ce wa haza aitilam idan ma mutum ya yi mafarki, au ikhrajul mani ko fitar da mani bi wasilatin gairar jima'a ta hanyar wani abin da ba ba tarayya da mace ba shi ma dai labudda sai ya yi wannan wanka da ake kira wankan janaba misali ko ta hanyar tunani ko ta hanyar kallo da sauransu to matukar da ya fitar da mani to labudda sai ya yi wanka saboda faɗin manzo Allah innamal ma'u bil ma wa na abi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga sai na Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma ghaibul hashfati fil farj manzo Allah ya ce akan wanda hashfarsa ta ta shiga ainihin farji na mace a hayyan matacciya ko ko mayitan a hayyan au mayitan matacciya ko mai rai ko kuma dabba din ita ma ko matacciya ce ko mai rai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha arban thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yanzil. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha idan mutum ya zauna tsakanin reshinan nan guda hudu wannan reshina guda hudu shine malamai suke cewa cinyoyi guda hudu ake nufi cinyoyinka guda biyu da cinyoyinta guda biyu, idan har wa'innan cinyoyin suka taɓa juna guda biyu, cinyoyinka biyu, cinyoyinta biyu, to ma sun majahada, sannan kuma ka yi ƙoƙari wurin gamsar da sha'awarka, ko da baka samu ba, faƙad wa jabal guslu haƙiƙa wanka ya wajaba a gare ka, anzil aulam yanzil, ka yi inzali ko baka yi ba ma'ana, ka fitar da mani ko da baka fitar da mani ba matuƙar dai an sami haɗuwar wannan hashba ɗin naka da na iyalinka to ma labudda sai ka yi wanka a nan wurin ko da baka yi inzali ma'ana baka fitar da mani ba ko ka fitar ko baka fitar ba labudda sai ka yi wanka imam ahmad da imam muslim su suka fitar da wannan hadisi وعن عائشة وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سامو دغا uwar mu'minai sayyidatuna Aisha Allah kara mata yarda a uwar mu'minai a sayyidatuna Aisha Allah kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa baina shu'abiha arba'an wa massa khitanu khitana faqad wajaba al-ghusla faqad wajaba al-ghuslu shi ma wannan kwatankwacin irin wancan ruwayar ne, Imam Muslim shi ma ruwaito kamar yadda wancan hadisin na Abu Huraira wanda muka karanta yanzu, shi ma Abu Imam Muslim ya ruwaito, Imam Ahmad ya ruwaito, amma wannan hadisin ne sai da tana Aisha Allah ƙara mata yarda take cewa idza jalasa baina sha'biha a arban idan mutum ya zau- ya tsaya ko ya zauna tsakankanin reshinan nan guda hudu ma'ana cinyoyin nan guda hudu cinyoyin ka biyu da na na na ainihin iyalinka guda biyu ta- kuka yi- a a kuka ainihin zauna tsakanin wannan cinyoyi biyu din hudu a wa masal khitanu khitana a alkhitana shine kaciya ta taba kaciya shine alkhita wa masal khitana khitan idan kaciya ta taba ‘yar uwarta kaciya na ainihin yali, to faƙad wajaba al-ghuslu haƙiƙa wanka ya wajaba. Dalili sai da kada mutum ya ce a to ai bai fitar da mani ba, shine manzon Allah yake bayani a nan da muka samu daga sayyidina Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Ko da mutum kamar hadisin da ya gabata na Abu Huraira yana cewa anzil aw lam yanzil ko ka fitar da mani ko baka fitar ba labudda wannan a wanka wajaba akan mutum. A almujibu sani abin da yake wajabta wanka na biyu a shine yanke dawud dammal haire li qawlihi ta'ala shine yanke wanjinan haida. To mala yanzu mun yi bayani akan janaba kuma ya janaba take kuma ya take zama wajibi akan mutum. To sai na biyu dama abubuwan guda uku ne akwai janaba akwai haida akwai nifasi. To na biyun shine alhaidu. Janaba dai mun yi bayani mun faɗa cewa tana faɗawa mace, tana faɗawa namiji. Mace na janaba nan- tana kama mata kuma wanka za ta yi, irin dai wankan da ita ma shi ma namiji zai yi. A nan gaba akwai fasili wanda za mu yi bayani akan yaya ake yin wankan, insha Allah idan muka shiga bayani akan farillan wankan da sunnoninsa da mustahabbansa, insha Allah. a kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗi a cikin suratul baqara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da ishirin da biyu Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fatuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah subhanahu ta'ala yace fa'tazilun nisa ku ƙaurace wa matayenku na waye fil mahidi a lokacin da suke jinin haida, wala ta hunna kada ku kusance su da kwanciyar aure, nan ba kusanta ake nufi na ba ruwanka da ita ba, a'a, komai za ka yi da ita kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani, amma komai na jikinta halas ne gare ka in banda tsakanin cibiyarta da gwiwoyinta, wannan tsakanin shine a lokacin aka haramta maka aiki da shi ko amfani da shi matuƙar tana cikin wannan yanayi na haida, amma kwanciya wuri ɗaya ko gado ɗaya ko shimfiɗa ɗaya duka a wannan halas ne shari'a musulunci ta yarda da shi lokacin jahiliya ne ake yin wannan abubuwa wanda musulunci da ya zo sai ya ‘yanta mata ce su ma ai suna da ‘yanci su ma mutane ne kamar yadda muke mutane. Amma a zamanin jahiliya ba haka ake musu ba, cararsa ake yi, kyamarsa ake yi ba a cin abincinsu, amma mu kaga musulunci ba haka ba ne, da haka babu addini wanda yake ‘yanta mata, wallahi kama addinin musulunci. Duk wani abu da kurari da surakatai da ake ‘yancin mata, ‘yancin mata, wallahi ba wanda ya san ‘yanci na mace kama addinin musulunci. Sai da ba wanda ya halitti macen sai Allah ko, to kuma Allah da ya halitte su shi ya ba su ‘yancin su, shi kuma Allah dama inna dina inda layi al-Islam. addini a wurin Allah shine addinin musulunci duk addinin da ba musulunci ba to Allah baya ansa shi matukar ba addini ne na musulunci ba a akwai hadisi na sayyidina Aisha Allah ya kara mata yarda a wanda sayyidina Aisha radiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Jahsh cewa Fatima binta Abu Jahsh kanat tustahadu ta kasance tana haida fasaltun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai ta tambayi manzon Allah ira da aminta Allah tabbata a gare shi zalika irqun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ai zalika irqun walais walas walaysat bihaidatin fa iza aqbalat fada as-salata wa iza adbarat faqtasli wa salli sayyidatuna fatima binta abi jashin Allah ya kara mata yarda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na kasance ina haida wannan yana kasancewa yanzu akan mata ana haida amma wata sai abin ya zarce mata ta yi kwanaki har arba'in, wata har kwana sha ishirin, ba yadda za a haida ta kai kwana ishirin, haida tsawonta shi ne kwana goma sha biyar, ta kai kwana sha bakwai, sha takwas wannan duk ya zama jinin mustahada, ya zama jinin ciwo, jinin cuta. Ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a ta yi bayani akan ga yadda abin yake zuwan mata yana zarta ka'idar da asalin kwanakin da aka ginda shari'a faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalika irkun wannan ai wata jijiya ce ta jini take kecewa kamar wata wani jijiya ce a jikinki wace wani ciwon sanadiyar wani ciwon yake aukuwa sai take yankewa sai jini ya dinga fita amma walaysa bi haidatin ba haida bane wannan jinin manzo Allah ce fa iza aqbalat fada as-salata idan haidaki ta ta fuskanto ki a kamar yadda kika sani a lissafin ki ta zo to wannan haida ne fada as-salata sai ki tsaida sallah ki daina yin sallah wa iza adbarat idan kuma ta lokacin ya kai adadin kwanakin kin lissafa faktasili ki wanka fa sallaki sallah ko da ko wannan jinin yana fita saboda wannan jinin ba jinin haila bane bai hana ki ibada ba an fahimta za mu yi bayani a gaba insha Allah akan shin jinin haida din nawa ne ka'idojin kwanakin sa yana nan a gaba ne fasalin insha Allah nawa ne ka'idar kwanakin nasa yadda za iya kuma ya ake bambanta jinin haida din da jinin istihada din jinin istihada dama ba ɗaya yake ma da jinin haida ba jinin istihada irin jini ne kamar yadda in mutum ya ji ciwo zai ga jini shi kuma jinin haida za a gan shi baki baki yana fita baki baki ne alaman da kaman ciwo ciwo haka yake fita kuma yana da wari, shi kuma jinin istihada baya wari. Abubuwan da suke kawo jinin istihada suna da yawa, amma dai a dunkule lallura ne ciwo ne, amma mafi yawa yanzu yawan shaye-shayen magunguna da mata suke yi, shi kanshi yana kawo musu wannan yawan jini din nan da kuma magunguna dai da yawa kala-kala wanda duk an san su, wasu na tsaida haihuwa ne ko na takaita haihuwa ne da sauransu dai. wannan duk akwai wanda suke da wannan effect din wannan illolin wanda yake zaike musu ya zama idan haida tana miki kwana biyar sai ya zama ya zarce ya koma kwana ishirin ko sha biyar kaga wannan ya wuce ka'ida har ya kai ya zama jini na ciwo jini na cuta kuma sai a ta neman magani yadda Allah zai subhanahu ta'ala zai kawo saukin abin kuma a wannan yanayi ba haramun bane namiji ya kusanci iyalinsa ba kuma haramun ba ne mace ba, a lokacin kuma wajibi ne a kanta ta yi ibada, saboda ba haida ba ne, haila ne ibada take ɗaukuwa a kanta, Allah suna ta'ala ya ɗauke wa mata kuma ba sai sun rama ba, in azumi ne za su rama, amma sallah Allah suna ta'ala ya ɗauke musu ba za su rama ba. Almujibu Salih, sai abubuwan da suke wajabta ainihin wanka na uku in kita dammal hairi dammin nifas yankewar jinin nifasi yankewar jinin haihuwa idan aka idan mace ta haihu to a ka'ida shine za akwai jini da yake fita daga jikinta to ita ma daga lokacin hukuncin ta ɗaya da hukuncin mai haida ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi dai ibada ba ta kaice har sai wannan jini ya yanke. Ƙololuwar wannan jinin shine kwana arba'in, shine yanzu mu al'ada sai a ce an yi arba'in ko? Amma ba dole wai sai ya kai arba'in ba ana nufin kaiwar shi ƙarshe kamar yadda mai haila ƙololuwar ta shine kwana sha biyar. Amma ya ba sharaɗi ba ne dole sai ta yi kwana sha biyar. In kwana biyu ma jini ya yanke masha Allah za ta yi ta ibada. Bayan kwana uku sai ya dawo sai ta dawo da lissafin baya. haidan nan dai da take tare da ita ita ne dai take tare an fahimta to haka shi ma wannan nifasi ƙololuwar kwanakinsa shine kwana arba'in amma wata ba ta wuce kwana goma wata ma sati guda to idan jinin ya yanke za ta yi wanka idan ta yi wanka shi kenan za ta ci gaba da ibada idan lokacin azumi ne ta ga za ta iya azumi za ta ci gaba da azuminta in ta kuma jikinta ya rauni ba za ta iya ba to za ta jinkirta wannan azumi har zuwa lokacin da ta samu wadatar lafiyar jiki bayan sallah sai ta rama wannan azumi da ake binta sannan kuma salloli kuma a lokacin su ba wai jinkirta za ta ba labudda sai ta yi wannan sallah da za ta yi sai da sallah ba ɗaya hukuncin sallah daban hukuncin azumi daban an fahimta da haka mai nufasi kenan yankewa jinin nufasi shine jinin haihuwa la hadisu aisha saboda hadisin sayyidatuna aisha Allah ƙara mata yadda kalar ta ce nafasat asma bintu umaisin sayyidina asma'u bintu umaisin ta haihu a bi muhammadin ta haifi muhammad bin abubakar sadiq dan abubakar sadiq ita wannan asma'u bintu umaisin mata ce ga sayyidatuna sayyidina abubakar abubakar sadiq babban sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina asma'u bintu umais kuma ita asma'u bintu umais din ainihin ma baba ce tuna matar mahaifi ne, baba ki cewa ko ga na Aisha Allah ya ƙara mata yarda. A radiyallahu an radiyallahu anhum Allah ya ƙara mata yarda gaba ɗayansu a bi shajarin famara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi amriha an taktasila wa tahulla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarce ta da idan jinin ya yanke ta yi wanka sannan kuma ta ci gaba da aikin haji a lokacin da saboda shi haida duk wasu ayyuka da ake na aiki haji kamar ɗawafi ba za a yi ɗawafi ba akwai ayyukan da ana iya yin su ko da da haida amma kamar su ɗawafi ba a yi sai da tsarki ɗawafi yadda ka san nau'i kamar sallah haka yake iyaka bambancin su kawai kamar yadda manzo Allah ya faɗi a wani hadisi bambancin su a dawafi an halasta yin magana a sallah kuma ba a yin magana dawafi dole sai da tsarki kana cikin yin dawafi sai alwalarka ta warware kamar yadda muka bayani ina ga akwai lokacin muka bayani akai labudda zaka saki wannan dawafin ka je ka sake alwala ka dawo kuma sai ka saka fara daga ina daga farko kamar yadda idan sallah kana cikin sallah abin nan ainihin alulaka ta warware li'annan nifasi domin shi ma nifasi kal haidi kama haida ne bi ijma'i sahaba aka a ijma'in sahabbai gaba daya a kamar yadda ibn munzir ya kawo arabi na hudu min al mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta wanka al mautu mutuwa ma'ana mutum ya mutu to ana mishi wanka shine wankan me wankan mamaci ko wankan gawa wa islamil kafir haka nan idan kafiri ya musulunta shi ma ana mushi wanka, ana, ana bashi, ana sanar da shi yadda za a yi wanka, yi wanka. Dalili, ai kaga a rayuwar da ya gaba ɗaya, ila ya yi janaba ta fi ɗari ko? Ya yi wanka? Bai yi ba. To wannan wankan da zai yi guda ɗayan shi ne zai mai wa dukkanin janabarsa daga lokacin ya tsarkaka, zai iya sallah ko? Amma a baya ba da zai sallah da janaba, kaga janaba na tare da shi, kuma da janaba ai ba hansa sallah ko? bayan sa sallah sai da tsarki, shi kuma tsarkin nan shi ne mai kawar da wannan janaban da ke jikin bawa, haka ne, da haka idan musulmi ya musulunta, a idan kafiri ya musulunta, to za a koya mai yadda zai wanka a irin wannan wanka dai da ake bayani na janaba da haida da nufasi duk iri ɗaya ne. Wa kasta kata anha musannaf rahimahullah, amma malam mai littafi adadi kaga bai kawo musuluncin kafiri ba, bai kawo sallar gawa ba, amma dai duka suna cikin salloli afwan wanka na gawa ba da wankan kafiri wanda ya musulunta, amma duka suna cikin wanka wanda suke mujibat kamar yadda mala ya kawo guda uku in kada da su sun zama guda biyar kenan. Sun zama guda biyar kenan, amma Islamul kafir, amma kaga musulunta kafiri لحديث أبي هريرة سبيل حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء من الله صلى الله عليه وسلم أمر سمامة الحنفي يا أمر سمامة الحنفي حين أطر دوكة لك كاما سؤال a bursunan yaƙi ma'ana aka kama su suka zama bursunan yaƙi an yaktasila sai ya musulunta sai Allah a manzo Allah ya umarce shi yayi wanka faktasala sai yayi wanka wa sallara raka'ataini sai ya salla raka'a biyu sun maƙala alaihi salam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace laqad hasuna islamu akekum haƙiƙa musuluncin dan uwanku ya inganta dan uwanku musuluncin sa ya inganta a lokacin da manzo Allah ya umarce shi da yayi wanka kuma da ya wankan nan ya yi sallah raka'a biyu kaga daga lokacin ya shigo mi ya shigo musulunci kuma dama annabi ya ce al-islamu yajibbu ma qablahu wanda musulunci yana shafe duk abin da aka yi gabanin musulunci duk laifin da ya yi gaba ɗaya daga lokacin da mutum ya musulunta to ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa ka san dai aka haifi jariri ba shi da zunubi ko da ƙwayar zarra ko to haka wanda ya musulunta daga lokacin ba shi da zunubi ko ɗaya sai dai daga lokacin da ya musulunta to daga lokacin idan ya aikata wani zunubi to shi wannan zunubin shine na farko a cikin zunubinsa sabanin kai da ka daɗe a musuluncin an fahimta da zai mutu a wannan lokaci zai je wa Allah ba tare da yana da zunubi ba don haka musulunci kenan wannan rangwame kenan irin na addinin musulunci kama ja fi sahihaini kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim anna rasulullahi wannan hadisin da muka faɗa a baya imam ahmad ya fitar da wannan hadisi sannan imam bukhari da imam muslim ya fitar da wannan hadisi da wanda muka samu daga ainihin abu huraira da manzo Allah yake cewa laqad hasuna islamu akaykum dinnan kama ja fi sahihain kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da aminta Allah sabata gare shi amara bi taghsili ibnatihi manzo Allah ya umarci a wanke Essa ma Essa da ta rasu Zainaba sai da tana Zainab lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya mata wafati an sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da 'ya'ya guda bakwai ana ji 'ya'ya guda bakwai guda hudu mata guda biyu maza a matan akwai akwai Abdullahi akwai Ibrahim akwai Alƙasim afwan guda uku maza, ana ji guda hudu mata, in ka haɗa hudu ga uku bakwai ko, to su ne ‘ya'yan musai na Rasulallah sallallahu Mazan akwai Abdullahi, akwai Alƙasim, akwai Ibrahim, guda nawa kenan, guda uku ko, sai matan akwai Zainab, akwai Ummu Kursum, akwai, akwai Fadima, akwai, uh, akwai Rukayya, su ne guda biyar, Rukayya, Zainab, Ummu Kurso, Fatima, su ne guda hudu ko? Sai wa'incan kuma na ce Alkasim, Abdullahi, Ibrahim, ga hudu mata, ga uku maza an kada guda bakwai, wannan su ne ‘ya'yan da sai na Rasulallah sallallahu ya haifa, amma cikin ikon Allah, dukkanin tsatsan sai na Rasulallah sallallahu Alaihi yanzu sun fita ne daga tsatsan sai da tana Fatima. dukkaninsu sun yi wafati kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafati sai riga manzon Allah rasuwa da haka sai na Fadima ita kadai ce ta rayu har ta yi rayuwa bayan ina ga ko wata shida ne kamar da wata shida na manta adadin watannin da ta yi sannan ita ma ta tafi zuwa Rafi'ul Ala ta yi wafati bayan rasuwar mahaifinta sai na Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba da wata shida kenan don haka dukkanin tsatsansu kuma ta rasu ta bar a ‘ya'yanta guda biyu, kamar yadda dai a mafi shaharar magana kenan, Sayyidina Hassan da Sayyidina Hussein. Duk da ‘ya'yan nata ba iya biyun ta haifa ba, amma waɗanda suka rayu har suka yi ‘ya'ya a su ne Sayyidina Hassan da Sayyidina Hussein. Sayyidina Hassan ya rayu, Sayyidina Hussein shi ma ya rayu, duk da dukkaninsu shahada suka yi, Sayyidina Hussein ya yi shahada ne a Karbala, a nan aka, aka shahadantar da shi sai na Hussein kenan, sai na Hassan shi ma an shahadantar da shi ne duk da guba aka ba shi, wannan gubar da ya sha, sanadiyar gubar da ya sha ya kashayar da hanjin cikinsa gaba ɗaya, sanadiyar gubarsa. Ba don komai ba saboda neman duniya, kuma wanda suka yi haka ba makafirai ba ne, wallahi musulmai ne, musulmai masu dawon musulunci ne, amma suka yi aikata wannan ba don kowa saboda san duniya suka bai wa matarsa wacce sanadiyan matan nasa da ita aka yi amfani aka ba shi gubar ya sha kuma mana ya shahada. An fahimta? Saboda neman me? Neman duniya, neman duniya, Allah ya tsare mu. Sai da tuna Zainab, ya ga sai na Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ta yi wa Fati manzala ya umarci a mata wanka. a mata wani irin wanka wankan gawa. an fahimta a mata wankan gawa lamma mata radiyallahu anha lokacin da Allah ya kara mata yarda ta rasu manzo Allah ya umarci a mata wankan gawa ta haka yana daga cikin wanka wanda ake yi wa ai wanda yake wajibai kamar da yadda aka sani idan mamaci ya rasu ana mishi wankan gawa kuma mu sani kada wani ya ce an yi rasuwa ai ban yi wankan gawa ba a'a kaga wankan da ka san kana yi wankan janaba ko wankan da kika san kina yi ke mace wankan janaba da wankan nifasi wallahi iri ɗaya ne da wankan gawa iri ɗaya ne sak bambancin kawai shi wankan gawa dole kai ne za ka yi iyayenka wurin ƙoƙarin yi wa gawan nan tsarki da ɗan matsa cikin gawan idan akwai sauran ainihin a bayan gida a cikin sabida ya fita. An fahimta? Shi ne kawai bambancin. Saɓanin wanda yake raye kaga shi ai da kan shi ne idan ya san yana ɗan jin bayan gida kaga zai fara yin bayan gida. An fahimta? Idan kuma zai tsarki ya kaga da kanshi zai wa kanshi tsarki. Shi ne bambancin kawai shi kuma mamaci sai an mushi. Amma abin duk inda ka san ana wanke wannan na mamaci ɗana mai rai mutum yake yi wa kansa, to haka ake yi wa mamaci. An fahimta? Amma shi na mutum mai rai in zai iya kaga zai yi da ruwan sanyi ko? Amma shi mamaci an ce an so a samu ruwa mai ɗan ɗumi. Kamar yadda kai ma za ka wankan janaban, in ka samu ruwa mai ɗumin za ka fi jin daɗin haka, musamman ma a lokacin sanyi ko? Musamman ma a lokacin sanyi. An fahimta? Musamman ma idan aka ce lokaci ne na sanyi. Da haka, wayannan suna cikin abubuwa wanda suke wajabta wanka. Mala ya ce, wa mara fi manamihi wanda ya gani a baccinsa, ka annahu jami'u kamar yana tarayya da mace, a mafarki kenan. Yana kwance yana bacci sai mafarki gashi yana tarawa da mace, walam ya minhu al-mani amma da ya tashi daga baccin sai ya ga bai fitar da wani abu na mani ba, to falashe alaihi a nan wurin babu komai a gare sa, ma'ana ba zai wankan janaba ba. An fahimta? Na'am. Amma wa man wajada fi saubihi, to kuma da kuma zai tashin sai ya ga ruwan, ya ga ainihin ruwan mani ya fita, to kaga a mafhumul makalafa, kaga anan me kenan ya zama wajibi a kansa ya yi me, ya yi wankan janaba. Sannan mu sani, irin wannan janaba in ta kama mai azumi, ba ta warware mishi azumi ba, sai da ai ba shi ya kawo kansa ba, kawai bacci yana bacci ne kawai Allah ya kawo mishi. An fahimta? Saɓanin wanda ya je ya aikata abin da ya kawo mai janaba, kallo ya ta yi, sai hakan ta kasance, ko kuma tunani ya ta yi, sai mani ya fita. Idan fada Ramadana ne, to ya sani azumi sittin labudda sai yayi azumi 60 na kafara an bayyana amma in baina bacci ne a cikin bacci ne hakan ta faru to a nan wurin ba azumin da zai yi kuma wannan azumin nasa yana nan kadai abin da zai yi dai zai je yayi wanka na janaba an bayyana na'am mala yace wa man wajada fi saubihi wanda ya samu maniyan mani a cikin a cikin tufafinsa ya bi sambutashe la yadari mata asabahu amma bai san lokacin da mani ya samu ba, bai san wani lokaci ba ne. To, sala lalle zai yi wanka wa Adama salla min akhir naumihi zai rama sallar da ya yi tun daga ƙarshen baccinsa na mahafi da ya bacci da wannan janaban ta faru, ko wannan mani ya fita. Abin da ake nufi a nan, mutum ne da sallar la'asar, kawai bayan ya yi da sallar la'asar, yana duba jikin shi, kowandansa sai ya ga alaman mani, ya shinshina ko kuwa ya duba da kyau ya tabbatar kai wannan mani, amma ya rasa wani lokaci ne hakan ta faru, to sai aka ce yadda zai yi, ya je take kawai ya je ya yi wanka, wannan tufafin da ke jikinsa, ko ya kankare ko ya wanke iya wurin da manin yake, sai ya yi ibada da wannan tufafin, an fahimta? Sannan ai daga ƙarshen baccinsa shi ne mai, ba yana farkawarsa ta farko a rana wata sallah ya fara yi, asuba, sannan sai wace a zahar, muna ce bayan la'asar ya gani, sannan sai la'asar, to sai ya dawo bayan ya yi wanka, sai ya sake sallah asuba, ya sake sallah a zahar, ya sake sallar la'asar sannan sai ya ci gaba da sallolin an fahimta dalili shine ai yayi sallah asuba tare da me da janaba yayi azhar yayi la'asar duk tare da me janaba kaza kowa sallah ba za ta yi ba tare da me janaba dan haka a lokacin da ya gani sai ya yi wanka bayan ya wanka sai ya ramo innan salloli da ya yi daga ƙarshen baccinsa. In sallah ɗaya ce kawai kila da rana ya gani kafin azahar, kaga wacce sallah zai rama, azahar a asuba kawai. In kuma har bayan ya yi la'asar ne, kaga zai rama sallah biyu. In bayan ya kai in ma lokacin isha'i ne, hakan nan zai rama asuba, azahar, la'asar, magariba, isha, hakan nan zai rama su gaba ɗaya, saboda ya yi su ne a lokacin da ba shi da tsarki a tattare da shi. An bayyanta, mara fi manamihi wanda ya gani a baccinsa, ka annahu jami'u, kamar yana tarayya da mace, walam ya kharaj min umaniya amma bai fitar da komai ba, to fala ya jibu alaihi al wanka bai wajaba a gare shi ba, li'anna al-ghuslu bi ghairi jima'a manutun bi khuruj al-mani. Domin shi wankan janaba idan ba har ba ba kwanciya da mace akai ba. a tuna baya na ce, ko da mutum bai fitar da maniyi ba, idan har kwanciya ne da mace, ido da ido, idan har kaciya ta taba kaciya, me zai yi, labu da sai yayi me, sai yayi wanka ko? To, amma idan a mafarki ne, sai aka gwama abin da fitar maniyi. In a mafarki ne sai mani ya fita, saɓanin a farke ko mani bai fita ba, sai mutum ya yi wanka. to amma in a mafarki ne to sai mani ya fita da haka idan mani ya fita za a yi wanka in bai fita ba ba ba za a yi wanka ba ah fakar qalat ummu salma inna ummu salim ummu salim ummu sulaim qalat ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq فهل على المرأة غسل إذا احتملت إذا إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء an samu hadisi da sayyidina Aisha Allah kara mata yadda qalat tace qalat ummu salma ummu salma tace an samu hadisi kai daga ummu salma wa mu'minai Allah kara mata yadda ummu salma anna ummu sulaim cewa ummu sulaim qalat tace ya rasulullah ta tambaye manzon Allah cewa inna la la yastahi min alhaq Allah baya barin gaskiya an bayyana Allah baya barin gaskiya ko da ko wannan gaisuwar faɗin hakan akwai kunya ko wani abu a ciki a Allah baya wannan. Allah faɗin ta yake yadda take. An bayanta? A fahal alal mara saboda tambayar da za ta yi tana da alaƙa da kunya. Mace ce ita kuma za ta tambayi shugaba sallah sallah. Kuma tambayar tambaya ce wata ta shafi kwanciyar aure. Ai ka san akwai mai auren. Dole za a ji kunya. To amma an ji kunya ki tambayar ta kuma za ta zama ana ibada ba tare da ibada na ansuwa ba, an bai da? Ka ga menene mafita a nan, kawai a yi tambayar don a samu mafita, da haka shi za ta fara cewa inna Allah la yasahi min al-haq. Ta ce fa hal alal marati ghuslun idan hitalamat idan hitalamat shin mace idan ta yi mafarki za ta yi wanka? Mu sani yadda namiji yake kwanciya yayi mafarki su ma mata fa suna irin wannan mafarkin. manzo Allah ce na'am za ta yi wanka amma da sharaɗin me idza ra'atil ma ita ma in ta ga ruwa in ta gama ni yadda namiji idan yayi mafarki idan ya gama ni zai me zai wanka haka ita ma mace mu sani yadda namiji yake fitar da mani su ma mata kazalika su ma idan hakan ta faru da su sai ba su ga komai ba ɗaya ne da kai namiji kai ma in ba komai ba me aka ce kai za ka yi wanka shikenan haka su ma mata ba za su yi wanka ba. An fahimta? Kazalika irin hukuncin da na faɗa na ɗazu na azumi, su ma kazalika hakan nan, idan suka yi, suka ko kallo, ko kuma na kallo na ido, ko na tunani ya sanya suka fitar da muni, su ma kazalika sai sun yi kafara azumi sittin. Idan a mafarki ne kuma, labudda ba ma'ana lashe alaihim ba komai a gare su ba za su yi wanka ba za su yi ainihin wankan ba za su yi kafara ba saboda a mafarki ne ba wai su ne suka jawo kansu wannan abun ba an bayyanta kamar yadda dai na faɗa da zuwa kan shi rakan namiji kenan wannan hadisi na ummul mu'minin ummu salma imam bukhari da imam muslim su rawaito wannan hadisi wannan hadisi yadullu ala adamul wujub lil wasl idza lam tara al ma aymaniyan wa anna man wajada maniyan yabisan fi sawihi wa jahila al waqt isaba yastasilu wa aidu kullu salah kullu salah sallaha ba'da nawmihi akhir ba'da nawmihi al akhir fi hadha saw wannan bayani da wannan hadisi yana nuna mana cewa duk wanda yayi mafarki matuƙar bai ga komai ba ma'ana bai ga mani ba to falashe alaihi ba komai a gare sa amma in ya ga mani to lallai azumi yana kansa a afwan a wanka yana kansa saboda wannan fitar wannan mani sannan kuma in mace ne ita ma kazalika duk hukuncin ɗaya ne sannan shi ma namiji idan ya gama ni bai san lokacin da hakan ta faru da shi ba to zai sallaci sallah tun daga baccin nan nasa na ƙarshe kamar da yadda muka bayani in sallah ɗaya ne zai rama ɗaya in biyu ne zai rama biyu uku ne zai rama uku in ma biyar ɗin ne hakan nan zai rama biyar ɗin nan matuƙar ya gani kuma a jikinsa kuma bai san wani lokaci ne abin ya faru da shi ba an bayyanta akwai lokaci mu shiga wannan fasilin To, insha Allah za mu shiga wannan fasli saboda mun yi minti arba'in da biyar. A wannan fasli wanda yake magana akan fara'il gosle farillan wanka. A alfara'il gosle farillan wanka, fara'il gosle arba, farillan wanka guda hudu ne. Idan aka tuna a baya mun yi bayani akan menene farilla, menene fara'il. farilla shine abin da dole sai ka kawo shi a cikin ibada sannan ibada za ta inganta. An fahimta? Kamar yadda yana ga mun yi mun yi wannan bayani akan farillan alula. Ko? Shine muka ce abin da dole sai da shi sannan alula take. In ba ɗaya, to ba ba alular gaba ɗaya. Saɓanin sunna da mustahabi. Shi ma wannan wanka yana da sunna yana da mustahabi za mu kawo su. Farilla wai na abuwa hudun dole sai ka kawo su sannan wanka ya zama wanka na janaba. Kana cire ɗaya ba wanka sake yin wanka kawai, wannan wanka bai inganta ba. An fahimta? Na'am, kuma ba su da yawa guda hudu ne ga su kamar haka. Na farko, anniyatu yin niyya inda shiro'e a farkon lokacin da mutum zai fara wankan. An ji guda ɗaya? Na biyu, alfauru gaggautawa. kamar da yadda alwala ma ka sawo alfauru ko? Na uku, addalku, cuccuɗawa, ba zai yi za ka yi wankan janaba, kawai in shaya ce kawai ka tsaya sai sun shaya ɗin, an gane shaya ko? Ta a ɗakin wanka na ko wurin wanka ne ko kuma a gida ne mutum Allah ya bashi arzikin sawa, ka je sai sun wannan shaya, ka kunna ta kawai sai ta kwararo sai ta ta game jikinka gaba ɗaya. wannan wanka bai yi ba. Dalili, ka bar wata farilla, ka bar wajibi, me wajibin dalku cuccuɗawa. Dole sai kai amfani da hannunka wurin cuccuɗa jikinka. Ba zai kawai ruwan ne kawai ka kwarara kawai ba tare da ka cuccuɗa ba. Dalili, rashin cuccuɗawar akwai abin da zai faru, me shi lam'a, in kuma lam'a ta zo to ba wanka. Aminta? Na'am. Sai, sai na hudu, Na hudu shine al'umum game jiki da ruwa, ko ina ya samu ruwa a cikin jiki, bayan ka ya samu ruwa, gabanka, gefen hannunka, da duk inda ka san yana ma wahala, hatta gadon bayanka aka ce ka samu tsumma mai kyau, tsumma wanda yake mai tsarki, ka tsoma shi a ruwa, sai ka yi amfani da shi wurin, ka yi iya ƙoƙarin ka wurin sanya hannunka na dama a sama, hannu na hagu a ƙasa. a ƙasanka ka ta goga shi yadda dai zai ba zai bar wurin wani wuri ba face ruwa ya taɓa wurin an fahimta face ruwa ya ne ya taɓa wurin ko da ko soso ne in dai har akwai yana da tsarki ma'ana babu a sabulu a jikinsa sai da shi kanshi sabulu idan ya shiga ruwa ruwan da za a yi wanka shikenan ruwa ya me ya lalace sai da ya canza daga cikin wannan abubuwa guda uku dole ɗanɗanansu zai canza. ko ma launinsa ma ya canza ko ba haka ba ko ma ƙanshinsa shi ma ya canza kaga bai zama ruwa tsarkakakke ba don haka a yi iyayi wurin gamsar da jiki ko game jiki da ruwa. To, kamar yadda muka faɗa cewa farallan wanka al'arba guda hudu ne, su za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya guda hudun insha Allah. Na farko aka ce an niyyatu yin niyya kamar da yadda duk wani aiki ba yiwuwa sai da niyya. A sani a alwala ma mun ce na farko me shi? Niyya, a taimama ma niyya. dukkanin ayyuka za ka ga akwai niyya a ciki, kama ta kaddama fil wudu kamar yadda dai muka bayani a cikin wajen alwala cewa hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito. A cikin hadisin na Sayyidina Umar, hadisin kamar haka hadisin yana a Sayyidina Umar cewa innamal a'malu binniyya wa innamal kulli imri mana cewa sami ta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyya wa innamal likulli imrin ma nawa dukkanin ayyuka suna gwama ne tare da niyya ka sani abin da kai niyya akan sa na aiki shi ake baka ladan sa an fahimta da ka aiki ba yiwuwa sai da me sai da niyya kamar yadda bayani ya gabata dai a wurin alulama an fahimta cewa niyya tana cikin farillai na alula sai farilla ta biyu shine muka ce a ta'amimul jasdi bil ma game jiki da ruwa game jiki da da ruwa sai da faɗin Allah subhanahu ta'ala cikin suratul maida ayat da ta gabata da mun ambace ta a baya wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance kuna cikin janaba to ku tsarkake jikinku daga janabar ta hanyar wanka jiki duka aka ce kaga ashe dole ko ina ya samu me ya samu ruwa an bayyanta kuma da ai faktilo haqiqatal iktisali ghasl jami'il adha a wanke dukkanin gaɓai da ke jikinka gaba ɗaya da ruwa. Sai farilla na uku shine addalku, cuccuɗa jiki da ruwa, li jami'il jasadi daga dukkanin jiki, sai da hadisin sai na Aisha, Allah ya ƙara mata ya dawo mumunai. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da muncin Allah sun tabbata gare shi. Allamaha ghusla annabi ya sanar da ita yadda ake wanka, summa amaraha sannan ya umarce ta ita uwan muminai sai na Aisha kenan an tadlika an tadliku yace ta dinga cuccuɗa jiki wa wa tadbi'u biyadiha kullu shay'in lan yamassahu alma min jasadiha duk inna ta san ruwa bai taba ba ko ko ruwa ya kwararo ta wurin sai amfani da hannunsa wajen ƙaran tabbatar da ruwan ya shafi ko ina in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake koyar da uwar muminai sai da tana Aisha yadda za ta yi wankan janaba ita kuma ta sanar da mu kamar yadda manzo Allah yake cewa khudhu nisfa zinakum an hadhihi humaira ku an shi rabin addinin ku daga wannan jar matar sai da tana Aisha kenan Allah ya kara mata yarda tana cikin fuqaha sahaba tana cikin wa'inda suka san suka sha ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta in aka lura a cikin abin da ya shafi janaba da haida za a ga jewa daga cikin hadisan da muke kawo hadisin ta ne, hadisin sai da tana Aisha ne, Allah ya ƙara mata yarda. Wani hadisi Abi Huraira da kuma hadisin da aka samu daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda, anna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in inna tahta kulli shahratin inna tahta kulli shahratin janaba ku sani lallai dukkanin ƙarƙashin kowane gashi da ke jikin mutum akwai janaba. Mu sani kowane gashi manzo Allah ya ce, kulli shaharatin kowane gashi, ba gashin kai kawai aka ce ba, hatta jikin mutum da ka sani akwai gashi. Ko, ko ba haka bane wani naki yana da girma za a gani, wani ‘yan ƙanana ne, to kowane tushen gashi akwai janaba a wurin. Don haka lokacin da kai wanka, kowane tushen gashi yana so ya zama ruwa ya shiga wurin. To, shiga ruwan shine tsarkake wurin. an fahimta tsarkake shi kenan daga wannan janaba in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya ce fasilu shara wanqul bashra da haka ko ina da ke da gashi ku kwarara ruwa sannan ku game jiki da ruwa gaba daya in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani hadisi Imam Abu Dawuda ya ruwaito wani hadisi Imam Turmuzi shi ma ya ruwaito wannan hadisi da ya gabata a na Imam Abu Huraira Allah ya ƙara mashi yadda. a sai farilla ta hudu ta ƙarshe kenan shine alfauru gaggautawa an fahimta mun ce dama akwai anniyatu ko sai addalku ko sai al'umum sannan sai alfauru niyya game jiki da ruwa cuccudawa ko sannan kuma sai gaggautawa su ne guda hudu to na hudun na ƙarshe shine alfauru gaggautawa alfauru wa huwa wa huwa mu'tabiran anhu bil muwalat ana itibari da shi da jeranta abu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kada ya zama kayanki a lokacin da ka fa za ka fara yin wankan janaba ayan baka farko dai za ka yi niyya ko niyya dama ta gabata niyya farko dama niyya ta ne farko ko to sannan me za ka kuma yi sai ka yi tsarki ko idan mutum ya yi tsarki sannan idan zai fara da alola an yadda ya fara alola a lokacin idan kuma yana so ya yi amfani da alolar da ya yi don yin sallah saboda idan ya yi wannan alola a cikin baccinsa an ce ya game jiki da ruwa kuma ya ya cuccuɗa kaga dole zai taɓa mai al'aurarsa kuma in ya taɓa alola ta mai ta kare to kuma yana so ya amfani da wannan alolar aka ce sai ya jinkirta alolar ya bari sai a ƙarshen wanka to kaga a lokacin zai batta a ƙarshen wanka to ana so abu daki daki daga yin ainihin tsarki sai wanke kai so uku daga wanke kai so uku sai wanke tsagin jiki na dama, shi kuma tsagin jiki na dama ba a ce so ɗaya ko so biyu ko so uku ba, gwargwadon yadda jikin zai samu ruwa. An fahimta? Sai ka dawo tsagin jiki na me na hagu, kaga kana bin abin daki-daki, sannan sai me sai kuma ka game jikin gaba ɗaya da ruwa. Bayan ka yi tsagin dama ka yi hagu sai kuma ka kwara ruwa ba wai ba dama ko hagu duka gaba ɗaya. An fahimta? ka bi tare da tuttuɗawa saboda kada ya zama akwai wani wuri inda mai inda zai za ka ballama an fahimta in ka gama sai mai sai waccan alolar da baka yi a farko ba sai ka dawo ka yi ta yadda kake alola ta sallah haka za ka yi ta amma in ka yi in ka yi ta ɗaiɗai ta yi a tuna lokacin da muka yi bayani akan alola mun ce wankewa na farko na ɗaiɗai ɗin nan shine me shine farilla an fahimta da na biyu da na uku duka me an bai da musahabi ne musahabi ne a tana da kyau mun yi karatun a baya musahabi ne an bai da don haka idan kai wanke hannu ɗaiɗai kuskura baki so ɗaya shaƙa ruwa so ɗaya shafa kai dama ɗaya yake da dawa ko wanke fuska so ɗaya wanke kafa da sauransu an bai da shi kenan wankanka ya yi cif daga lokacin da za ka fito, ka ji an kira sallah ba magana ka yi alula, direct kawai ka yi masallaci kai sallah. In kai jagora ne za ka yi iya jan limanci, in kai ma mamu ne za ka bi, masha Allah za ka bi sallah ka. An fahimta? Shi sa ka ce, amma ba da mutum zai yi alula a farko, farkon wankan ta yi, amma bai sani a cikin yin wankan ai kaga akwai game jiki da ruwa, akwai cuccuɗawa. kuma cuccuɗawan nan da me zai yi da tafin hannu, kuma idan tafin hannunsa zahiri da baɗini mun faɗa dai abubuwan da suke warware alula, ya taɓa al'aurarsa alula ta kare, to kaga bayan ya gama wanka sai ya ƙara maimaita alula, to kaga maimakon maimaita ɗin nan sai da zai sallah, to sai aka ce jinkirta ya batta a ƙarshe, an fahimta? A ƙarshen wankan, kaga wannan alular tasa ta wadace sa zai iya sallah da ita lokacin asuba ne kaga zai sallah asuba. ba sai ya maimaita wata alulan ba. An fahimta? To wannan shi ne na ƙarshe daga cikin farillai na wannan wanka, insha Allah, a nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai, in Allah ya kai mu gobe, insha Allah sai mu tashi akan sunnonin wanka, sunanin gusli, sunnonin wanka da musahabban wanka, insha Allah. Amma a yau, insha Allah, za mu tsaya a nan. abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa daga Allah ne ba daga mu ba ne, abin da kuma muka kuskure wannan daga mu ne ba daga wani mu ba ne, daga mu ne ƙarancin iliminmu ne da ƙarancin bincike irin namu, a Allah ya fi mana alfarmasai na Rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam insha Allah za mu kwana anan sai in Allah ya kai mu gobe za mu tsora daga inda muka tsaya Allah ya sanya muna cikin rayayin da za mu ga goban alfarmar sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai idan akwai masu tambaya sai a yi tambaya ko da na minti goma ne in akwai masu tambaya sai a yi tambaya ko da na minti goma ne